domin bayan manzan Allah an sami wasu mutane an ce musu halifofi an ce musu halifofin annabi to kuma su ba su da waɗannan sifofin saboda zai wuyan gaske da wanda shi yake ganin waɗannan daga annabi sai su ya ga cewa kuma ga wasu wasu an zo an faɗi wani abu da waɗansu darajoji nasu wanda su hatta waɗancan wanda yake ganin girman su ba su da shi shi yasa zai san ba zai gane tunda duk wanda yake bin makarantar halifofi to shi a wurinsa halifofi ne ke ya kamata ya zama suna da darajoji to shi kuma ya san halifofin nan nasa duk da girmama su da yake da ɗikiri da su da yake da jingina su da annabi da yake ya san suna da ajizanci ya san sun yi fatawa sun yi kuskure ya san sun yi kurakurai da yawa ya san sun yi faɗa da juna ya san sun yi maganganu wanda suka yi tanakuli safa sun jawwaza masu laifuffuka da kurakurai don haka ne masu bari suna ganin darajar su suka kuma zo suka ma jawwaza mu har annabawa yan laifuffuka da kurakurai saboda haka in aka zo aka faɗi matsayi na imami sai su ga wannan ba zai yi ba san abin da ba zai taɓa yi ba bane saboda su ba su ɗauka ma ko annabi yana da wannan matsayin ballantana su bar ko kuma sai kuma to kuma halifan annabi ma ba da shi ba san cewa ɗan su ne halifofin annabin ba ba san su ne hujjojin Allah a doron ƙasa ba haka idan aka yi magana dangane da yayin masu ka ji shi kenan maimakon su shiru da bakunan sosai su shiga maganganu kuma shi yasa muka ɗauki dogon lokaci a wannan hudu ba muna magana a kai har dai na gare yanzu dai insha Allah karatun ya ishe makan don ainihin na ga inda ci gaban ko da sharhin da na ɗauko san muna da raguwan karatu kamar hudu duk akan gaibin a imma ɗin inda amiru mai ke cewa sanin gaibu shine abinda Allah ta'ala ke cewa Allah ya san abin da ke cikin mahaifin ya nan karshen surar da inda yake cewa ainihin Allah ya san abin da ke cikin mahaifa kuma yake saukar da girgije ya san rai ba ta sa abin da za ta aikata gobe ba kuma rai ba ta sa aina za ta mutu sai ce wannan ne shine ilimin gaib to ko shi ma wannan in aka bi bayani wala Allah ya yi magana da mutumin ne da daidai gwargwadon hankalinsa domin wa mata dare nafsin da ai irin tamur ga su kuma sun ba da bayanin a kamar wannan makaranta imam kazima cewa ai yau zai mutu kuma da faɗin amir umar ne yake cewa duk wani wanda zai kira ya zuwa ga shari'a ko bata a sami mutum ɗari sun bi shi ya ce ya san inda zai bayyana ya san inda zai sauka da inda zai da zango ya san kuma kashe shi za a yi ko kuma mutuwa zai yi to kaga ya san inda za a mutu kenan su sukan karanta wannan galibin su in kana sauran irin fala'iya na wannan channelolin su ina sai su karanta imami ya san ran da zai mutu da inda zai mutu da yadda zai mutu ruwa sai sau da gunji gunji abin da suka ce dangane da imma to gashi Allah yana cewa wa mata diri nafsun ma za ta kasu gada wa mata diri nafsun bi ai arin da mutu ya aka yi anna lahu wannan ilimi ya aka yi sai gashi aini to gashi kuma amirul mu'min anan ya ce wannan su ne gaban da ba wanda ya san shi sai Allah na'am haka ne to gaibu Allah kaɗai ya san shi to amma abin da muke cewa shine in in Allah ya tunda shine masanin gaibu yana yiwa ya sayar ya sanar da wani a ayin alqur'ani alimul gaibu la ya لا يظهر على غيبه لا يظهر غيبه على أحد إلا من ارتدى من رسوله to kaga ainihin ashe kaga in ya zaɓi wani ya so wani manzo yana gaya mashi wani gaibu din to shi manzon yana cin manzon sa min rasul kuma ya nuna masa gaibobi to shi wannan gaibun ne ya sanar da ya sanar da manzo manzo kuma ya sanar da amirul mu'minin kaga amirul mu'minin abin da yake cewa shi wannan gaibin da ba wanda ya san shi na amma shi wannan abin da yake faɗi yake gaya masa na abin da zai faru baya na zuwan wa'yansu rundunoni shi amirul mu'minin bai nuna cewa shi wannan a cikin gaibu yana cikin abin da aka ba da labarinsa amma akwai gaibobin da shi ya ce wa'yannan su ne gaibobi waɗanda suke shi Allah kaɗai ya sani to shi ma ɗin muka shi ma ɗin in Allah ta'ala ya sanar da wani fa to sai mu ne abin da ke ƙurin nuna a nan yanzu shine a lura da cewa dalilin da ya sa mutane suka suke ganin waɗannan matsayoyi da ake faɗa na imma ba zai yiwu ya zama suna da wannan matsayi ba saboda shi matsayin su a wanda su akwai waɗansu mutane suke gan suna da darajoji a wurinsu to su ba su da wannan matsayi shi ne dalili kuma wannan ya nuna da yake an ɗauke wannan matsayi daga hannunsu saboda haka sai ba su ganin su da shi amma da za mu tambaye su da za mu ce musu annabi yana da wannan matsayi ko shi ba za su ce ba su da shi ba da shi Allah ta'ala yana cewa ka ce da su lokuntu a alamul gaiba lasta kasartu min alkhairi wa ma masani su to ka gani da da na san gaiba da na yawaita alkhairi wani mummuna bai da shafe ni su su to ka gani gashi ma annabi an ce shi bai san gaiba kamar ka ce akwai tanakul ne da cewa illa mandarta na min rasulillah kamar a wani wuri an yi tukka an warwara kenan muku ba mu ga tukka da warwaran ba wancan maganan akwai muhallinsa muhallin hiwarin tsakanin shi da kafirai yana kira ne ga kafirai yana kafa musu hujjoji na hankali wanda za su gane saboda haka ya sa kansa da su a matsayi guda domin haka ake a wajen hiwari idan da zai ce masu ku batattu ku zo ga shari'a ba su saurare shi ba sai ce sai ce wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin to akwai shakku ne kan cewa annabi yana ya sai yana shakan waye ka akan shari'a ya ce abinda muke tsakanin mu da ku ɗaya na kan gaskiya ne ɗaya na kan shari'a in imamu wa immaku ko dai zama mu muna shari'a kuna bata ko kuna shari'a muna bata amma ba za mu zama dukkan mu akan daidai ba tun da mun saba da wannan matsayi ne da zai sa kai tunani mai mai zai sa mai mutum ya tunani eh haka ne ko ba tun da shi ya ce kaza ne ya ce ubangiji ɗaya ne mun ce suna da yawa to in ma ɗaya ne wa in ma suna da yawa ya ce ba a bautawa Allah kowa sai Allah shi kuma mu kuma ce ana bautar wa'insu iyayen gizi tare da shi in nasa ne shirya namu bata ne in namu ne shirya nasa bata ne ya ce akwai tashi bayan mutuwa mun ce babu in abin da yake faɗi gaskiya ne mu muna ƙarya ke in kuma namu ne gaskiya nasa ƙarya ne wannan magana ne na makamin hiwar ko kaɗan ba yana nufin sai kuma ka ce to annabi yana shakka dangane da addinin sa ne yana tunanin ko shi ma yana kan ɓata ne ya ce wa ina ai au iyakum ala ala huda amma maganan cewa ka ce ka ce masu ai al'amarin ba hannuna yake ba yana hannun Allah ne shi ke da iko kan komi da ni ne da abin tsakanina da ku ne da tun an an gama ni ban san gaibu ba Allah ne sai da na san gaibu ai da na yi wani ta alkhairi da wani mummuna bai shafe ni ba ni ma sai da aka yi dai wannan mukamin ya yi karo ne da a ce Allah ta'ala ya sanar da shi gaibu bai karo ba wannan wannan ana magana ne da wasu ana jawo hankalinsu an sa su a wani matsayi daidai da shi annabin don su gane me yake da ni da ku duk sai da Allah ya damu kuma haka ne to tambaya ma wani zai ce to wani su ya taba ya shafi annabi su ya taba samun sa ne to me ya ce wa ma masa ne su wani wata magana sai kaga ana yi ne duk mai hankali hankalta amma sai wani ya rude muku sai kuma ya zama ya kasa gane hankalin da ke ciki su kawo maka wannan su a wurin su hatta annabi bai san wannan zai ce so abinda muke cewa mun yadda ba wanda ya san gaibu sai Allah annabi bai san gaibu amma abinda abin nufi a nan sanin gaibi alal itlaq ba bisa wasu ɗan amma amma bisa wasu ɗan Allah ya san abin da Allah ya so sanar shi shi abin da Allah ya sanar da shi ya san shi kaga shi bai zama masani ba to kuma dalilin da ya sa ko kuke kora wannan ga a'imma saboda ko a wurinku bayan annabi sai halifofin ku sarakai kuma su sarakan ba ku ga suna da darajoji ba ba su ga suna kuna da darajoji ba ba ku gansu da darajojin irin wa'annan ba amma tajirba ya nuna ko hatta su su halifofinku sun san in abu ya taso suna komawa ga ali don san san ya sani alal misali da mu'awiya aka ce wai shine sarkin musulmi an yi wai an yi an yi hukunci amur bin al'as ya naɗa shi shi kuma abu musa al'ashari ya cire ali shi kuma ma'auya amur bin al'as ya naɗa ma'auya to sai ma'auya ce to wani al'amari ban san zai tabbata ko ba zai tabbata ba ga shi an ce yanzu ne to zai yi in sarautar nan ko ba zan yi sai tambayi yan majalisar su amur bin al'as su ɗan da suke fadarsa ne mene ra'ayinku wannan abu zai tabbata kuwa zan yi mulkin nan ko ba zai yi suka ce ina mu ina sanin wani ya za mu yi sani sai ya ce to na san ali duk abin da ya faɗa gaskiya ne kuma shi zai sani in zai mulkin nan zai sani in ba zai ba zai sani na san kuma yadda zan yi in tatso labarin sai ya shirya wannan sai ga wasu mutane suka tafi wani mutum ya je kufa su kwane a guji yana haki yana cewa daga dimashik yake yana alhamdulillah alhamdulillah allah ya kawo ƙarshen wannan barna suka ce menene ce ai ma'auya ne ya mutu suka ce yaushe ya ce rana kaza kai kana wurin kana garin ya ce ina garin waye masa sallawa na kaza a yana aka bizne shi a wuri kaza da wani lokaci da lokaci ka sai suka yi suka ce ma amiru mun amiru mun ya labari ya zo ma'awaya ya mutu sai suka ko kallon su ma bai bai sai kaman ma bai ji su to sai kashe gari wani shi kuma ya zaburo a guje shi ma ya shigo yana haƙi alhamdulillah mugun ya mutu azzalumin ya mutu wane ne ce mu'awiya daga ina kake ga daga dimashik shi kuma tafiyansa ba tare da wancan ya ba wani yaushe ka taso lokaci kaza kai ka gani eh yaushe ya mutu lokaci rana kaza waye masa sallah wane kaza a ina aka bizna shi wuri kaza kai sai suka ce amirul min magana nan fa ta tabbata ga wani kuma ya zo ba su dangantaka da wancan mai tafiya abinda wancan ya faɗa shi ya faɗa sai amirul min bai kaman bai ji su sai rana ta uku wani zo shi ma a su kwana a guje shi ma yana faɗin irin abin wancan abin da suka faɗa yana ta murna alhamdulillah hamdala ma'awaya ya mutu shi ma suka tambaye shi ya gaya masu shi jan abin da wa'ancin suka faɗa suka ce wannan duk maganarsa ya zo ya tabbata magana ga suka ce ya amiru mai magana fita tabbata ba wata tantama lalle mu'awiya mutu kaji mutum uku daban-daban kowanne tafiyansa daban kuma duk bayanin da muka tambaye shi iri ɗaya suka gama sai ya ce ɗan hindu ba zai mutu ba har sai ya yi mulki mai tsawo ya cire duk sunan annabi ya birkita shi sai aka koma aka gaya mu mawuya sai da ya ce ashe zai ashe zai bai makon ya kuka dan hidu zai mulki sai ya cire sai ya ci birkita duk sunan annabi sai ya canza to galiban sunnonin da ake karanta mut'ama suke karanta lalle sunan sunan da ma'auya birkita ne shi yasa kuma gane gaskiya za ta yi musu wahala sannan ran da mutum ya kabu ya karo da gaskiya din sai ya zama kamar ya kaɗu don zai ga shi ba zai taɓa tsammanin haka nan bane saboda ya gino a kan tunanin ƙirƙirarren addini bai sami addini inda ya kamata ya same shi to kaga kaga kenan shi ma'awa ya san cewa shi ali zai iya sani zai iya sanin abin da zai faru kuma ya ba da labarin cewa manzo Allah ya ce dan hindu ba zai mutu a addininsa ba ce dama manzo Allah ya ce dan hindu ba zai mutu a addinin addini na ba in ji manzo Allah za ka yi suna son su san wani abu wanda ya ɓoye musu sai su tambaye shi me yasa duk halifofin nan sai su koma gare shi in wani abu ne ya taso wanda ba su da sabil na fahimtar shi sai su ce wannan menene sai ya gaya musu mene janyo haka nan shi ma ya kafa musu hujja ma amiru ya gaya ma ya kafa musu hujja da wannan ce yace ba ku ganin cewa ni na wadata gabarin ilimin ku ko ba ku wadata gabarin ilimi na ba wato ni ba bukatan ilimi a wajen ku amma ku kun bayar za ku ya zama kun ba ku bukatan ilimi ya ce to a littafi an ce jahilai su bi malamai ne ko malamai su bi jahilai wane ne aula da abi sai su kai masa shu in abu ya taso ya rikice masu sai su koma su wajen su tambaya ashe sun sa akwai wani wurin da yake ake iya ba su labarin wani abu da ya ɓoye ba wai hukunci a ce mai hukunci kaza ba wani abu ne ya bayyana ba su san menene shi ba sai su tambaye shi kuma sai ya ce musu kaza ne ashe sun san ya sani ke wani ɓoyayyen abu ne kamar misali an ga an ga gawan wani mutum da gani bawan Allah ne na gashi shiga irin na mutanen nan ga haiba ba kuwa zamanin halifa na biyu sai ce a tambayi alkowa ne ko da gani tuntuni mutumin nan ya rasu ya shekara wajen kilo dubu biyu da rasu amma ga shi fes kamar ya magana a tambayi ali in ji hade to me zai sa a tambayi ali yana nan ne shekara dubu biyu da suka wuce da ya ganshi ya ce wannan annabin allah ne daniyar kuma zai wuce za shi siffin a ya ga wani tsauni da wani kabari mutane na hawa sai ce wannan me suke cewa mutane suna cewa kabarin wani ne wannan suka ce ai sun ce kabarin annabi hud ne sai ce a ba ba annabi hud ba kabarin annabi hud ne akwai bayama ne anan sai wani bayama ya ce gashi nan sai ce ka san dutse kaza kaza ya ce iya sani ka san akwai kabari aure ce akwai suna cewa kabarin wani ce sun ce kabarin ko wani bawan Allah ne sai ya ce a shi ne kabarin hud wannan kabarin sam ne dan annabi nu to yana nan ne aka bizne shi to ashe kun ga ashe sun san akwai wani nau'i na ilimi da in abin ya taso don haka muka kama su hujja da irin waɗannan kan cewa sun ce suna rurrubda kabar gine-gine akan kaburbura sun ce annabi ne ya umarci ali da ya je ya rubda kaburbura gine-gine akan kaburburan mushrikai a makka cito da wannan hujjar suke rubda gine-gine a kaburburan mumine shi ko rubda kabar gine-gine akan akabab kubbobin da suka yi a kaburburan mushrikai a makka su suna bauta ma iyayensu da kakanninsu mushirikai aka sa a ribda daga nan kuma su wa'annan suka suka ce duk gini in anya kan kabari a ribda sai mu ce to eh to alhamdulillah hujjan ku shine annabi ya ce ma ali je rusa gini akan kabari to alin nan da aka umurta ya je ya rusa gine-gine akan kabari ya je ya rusa ya fi ku sanin abin da annabi ya ce masa yi to kuma ya je iraq akwai kaburbura na annabawa daban-daban a iraq to kun bai je ya rubda ko ɗaya ba ai da sai da annabi ya ce mashi duk in an ga gini akan kabari a rubda ko da duk sai rubde su me yasa da ya je iraq ya ga gine-gine akan kaburbura bai rubde ba na makka da aka ce rubde makabartun gine-gine ne akan makabartun kakanninsu mushrikai da suke bauta su kuma 'ya'yan suke bauta musu wannan ko na bayan Allah ne na gargar mutane ba bauta suke da da da ainihin ana rusa duk gini ne akan kabari da yana zuwa sai ya rurrugurguza wa'in amma sai ba su kaga ashe ba ba- ba mujarradin ru- rusa kab- rusa kabari ne akan a gini akan kab- aka- akan kowane kabari ake ba A- an umarce shi ne ya rugu- ya ruguza na mushirikan da jikokinsu ke bauta masu kamar yadda aka rusa rusa gumaka akan ka'aba da kewayenta wannan kenan eh, kun ga wato me me ya sha makance ma mutane da fa- fahimtan a'imma da matsayin a'imma saboda ɗauko abu ba daga asali ba amma na sani da za a ce waɗannan sifofin da za a ce halifofinsu ne suke da shi da sun yarda da za a ce ai halifawa ne habawa ai Allah ya bashi ilimin gaiba annabi ne ya sanar da su da kaji ya ce sai ka sai ka sai ya ce iyakan inda haka nan aka roto da ya yarda amma wannan ma- matsayi ne wanda waɗansu waɗansu ke ɓantattu ke da kuma halifofinsa ba su da wannan saboda haka sai ya ce ba mai shi to kuma kamar eh, faɗin amirul mu'minin a wala dini ma'arifatu sanin Allah shine farko da kuma addu'an Allahumma arif min nafsaka Mu- in in- in ka an ka sanar da Allah ka sanar da ni kanka in ban san ka ba zan san annabinka ba Allah ka sanar da ni annabinka in ban san annabinka ba ba zan san hujjanka ba Allah ka sanar da ni hujjanka in ban san hujjanka ba zan bace daga addini to kaga da a- ainihin an- anan ne tunda su yanzu in ka ka duba ka shafa ba su san imam ba dalili ba su san manzon Allah ba ba za su iya gane imam ba saboda musamman annabi ba su an- an- annabi a wurinsu mutum ne adi wanda ake wanda yake kurakurai ana ba shi shawarwari wanda wayansu abubuwan bai gane su ba A- antum alamu bidin ya minni haka ya ce ma wai mutane saboda haka in ya gaba su labarin abin na- abu na na addini su yadda in na duniya ne sun fi shi sanin duniya shi bai sani ba su kuma sukan ba shi shawarwari su ce wannan abin da ka faɗa wahayi ne ko ko ra'ayin kai sai ce ra'ayina ne ba wahayi su ce in dai wahayi ne mun san Allah ya san abin da ya sa su ce maka kaga amma idan wa ra'ayi ne muna da ra'ayin da ya wuce naka sai ce wallahi ra'ayina ne sai ce to mu ga ra'ayin mu sai ya ɗauki ra'ayinsu kuma sai a- abu ya taso sai ya rasa mai zai yi sai ce me ya kamata in yi ne da waɗannan mutane Daga- sai wannan ya ce mu yanyanka su ne wannan ya ce a mu karɓi fansa ne sai ce kai zuciyanka irin na annabi nuhu ne Me- kai kuma irin da ka irin na Abi- annabi irin to na ɗauki shawara to da irin waɗannan aka ka kawo musu aka ce waɗannan mutane ai duk annabi ya sanar da su gaibu duk da sun yarda saboda haka su ta nan suke son addini ya zo musu shi yasa kuma ba za su taɓa yarda da addini a inda ba ta nan suke bukatar ya su gan shi ba ko komin kyansa to mu ba mu ƙi ba ma in ma kuna musun abu kuka yi mishi shiru Ya- sai ku ce amma ya za ku riƙa buɗe baki kuna cewa mun ce a yi ma ɗin mu iyayen giji ne wace muku a ina muka ce haka ya zai buɗe baki ku ce ana bauta ma a yi an ce a yi sun san gaibu an ba su sifar Allah a yana aka ce muku hakan shi mai shi mai bin im- a imma din ne ya ce muku su iyayen gijinsa ne kuma ya ce muku ya ba su sabon Allah ya za ka yi ma mutum fasara da abin da shi bai taɓa faɗa ba ya ita ƙadin shi da hasil da za da za a ce akwai wani wanda ya san gaibu ba banda Allah a matsayin masanin gaibu mustaqilli bi alal idlaq sifa ce ta Allah sifa- sifa- sifa- sifa ce ta wajibul wujud sifa ce zatiya don ilmi sa- sifa ce zati ga Allah ta'ala ba ba- da ilmin ilmin sa shine ainihin zatinsa ba bambanci su ko sauran halittansa ilminsu daban da zatinsu ilmin ya bijiro musu ne, ya zo musu ne, alhali da ba su sani har da annabawa ba su sani ba ne aka sanar da su amma shi Allah ta'ala ba ana sanar da shi ba ne saboda haka shi ne alimul gaib amma sauran waɗanda aka sanar da su gaibu su waɗanda aka sanar da su ne to in an sanar da mutum abu ya sani amma bai za a ce mashi shi ne masani ba saboda haka irin wannan ne muke cewa su a imma dinnan sun san gaibu da wasiɗan manzan Allah shi kuma manzan Allah ya san gaibu da wasiɗan Allah
tambaya wani gaibu ya sani ya sanar da su gaibin da Allah ya ga daman sanar shi duk abin da Allah ya sani annabi ya sani a abin da Allah ya ga daman sanar da annabi ya sanar da shi to amma tambaya duk abin da annabi ya sani su sun sani eh eh eh eh mana domin shi ne mai da annabin yana nan darab saƙonsa kuma na nan inda wani abu zai taso dangane da addinin ya zama ba wanda ya sani duk ba a sani ba shi kenan an samu hujja kan Allah don shi ne annabin ƙarshe in ko har da zai zama akwai wani abin da shi ya sani ya tafi da shi ba wanda ya san shi kuma har baya to da za mu a samu hujja akan Allah ka aiko da annabi ya tafi da iliminsa ba wanda ya sani saboda haka ya bar magadansu su sun san wannan ilimi wannan shi mai da shi annabin ƙarshe kuma yadda madai mai da addinin sarayayi har ya zuwa horon ƙaho da fatan Allah ya sa mun gane sallallahu ala muhammadin wa alaihi tahir insha Allah za mu yi ziyara da addu'a mu tashi ziyarar ashura السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا فار الله وابن فاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع آل السماوات ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مكانكم وأزادتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممكدين لكم لكم بالتمكين ولعن الله الممكدين لكم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منكم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وخرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرة ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيتي محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منكم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأطباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحجكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبرك به بنو أمية وابن آكلة الأكابد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم أبد الآبدين وهذا يوم فرحا به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائب عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليه الصلاة اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر ذلك على ذلك اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مسابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حللت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إن شاء الله لا مؤدى إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ولا قوة إلا بالله ولا غالب إلا الله الله غالب على كل شيء وبه يغلب الغالبون ومنه يطلب الطالبون ومنه يطلب الراغبون وعليه يتوكل المتوكلون وبه يعتصم المعتصمون ويثق الواثقون ويلتجئ الملتجئون وهو حسبهم ونعم الوكيل احترست بالله واحترست بالله ولجأت إلى الله واستجرت بالله واستعنت بالله وامتنعت بالله و- واعتززت بالله وقهرت بالله وغلبت بالله واعتمدت على الله واستثرت بالله وغبطت بالله واحتفظت بالله خير الخافضين وتكفأت بالله وخضت نفسي وأهلي ومالي وإخواني وكل من يعنيني أمره بالله الخابث اللطيف واقتنعت بالله وصحبت خير الصالحين وخابث الأصحاب الخافضين وفوضت أمري إلى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واعتصمت بالله الذي من اعتصم به نجا من كل خوف وتوكلت على الله العزيز الجبار وحسبي الله ونعم الوكيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ما شاء الله لا قوة إلا بالله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما عليهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا من سبق علمه ونفذ حكمه صل على محمد وآل محمد وأزل حلمك عن ظالمي وبادره بالنقمة وعاجله بالاستئصال وكبه لمن خري واقصصه بريقه واردر كيده في نحري وقل بيني وبينه بشغل شاغل وسقم دائم واصرف روح الراحة واشدد عليه الوضع وخذه بالمخنق وحرجه في صدره ولا تثبت له قدمه ونكله واجتثه واستأصله وجبه وأنزئ لباس نعمتك عنه والبسه الصغار واجعل عقباه النار بعد معها بعد محو آثاره وصلب قراري واسكنه دار بواري اللهم بادر اللهم بادر اللهم عجل اللهم عجله ولا تؤجل اللهم خذ اللهم خذ اللهم اصرفه التوفيق اللهم اصرفه التوفيق اللهم لا تنحنح اللهم لا تؤخر اللهم عليك به اللهم اشدد قبضتك عليه وبك اعتصمت عليه وبك استجرت منه وبك تواريت عنه وبك استكفيت دونه وبك استثرت من ش- من ضرائه اللهم احرسني بحراستك منه ومن عداته واكفني بكفايتك كيده وكيد بغاته اللهم احفظني بحفظ الإيمان واصبر علي سترك الذي سترت به رسلك عن الطواغيت واصلني بحسنك الذي وقيتهم من الجوابيت اللهم أيدني منك بنصر لا ينفق وعظيمة سرك لا تختل وجللني بنورك واجعلني متذرعا بدرئك الواقية واقعلن- واقلعني بكراءتك الوافية إنك واسع لما تشاء ولي من لك توالى وناصر من إليك آوى وعونه من بك استدعى وكافي من بك استكفى فإنك العزيز الذي لا يمانع عما يشاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبي عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وركني- واكنفني بركنك الذي لا يرام واغفر لي بقدرتك علي ويا قلاء أهلك وأنت رجائي فكم من نعمة أم أنت فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري يا من قل عند نعمه عند نعمه شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ويا ذا النعماء التي لا توصى عددا صل على محمد وآل محمد وادفع عني شر من يريد بي الشر بك أستتبع في نحره وأستعيذ من شره وأستعين عليه واكفني شره بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين شر الأعداء شر الأعداء وشر من أرادني بشر واكفني صل على محمد وآل محمد واكفني شر الأعداء وشر من أرادني بالشر وشر من أرادني بشره بك أستدفئ في نحري وأستعيذ من شره وأستعين ع- عليه فاكفني شره بحولك وقوتك saura guda ɗaya اللهم إني أسألك بنورك وعزك وجلالك وجميل وجميع معاليك أن تأخذ من يؤذيني أخذ الزلزلة أخذ الرابية أخذ الدمدمة أخذ وبيلا أبيده البطشة أب- أ- اللهم أبيده اللهم أشبه البشرة الكبرى اللهم انتقم منه اللهم اجعل كيده في تدليل وارسل عليه طيرا أبابيل والقه في الحطمة الكبرى خذه أخذ عزيز مقتدر اللهم أهلكه هلاكا عاجلة كما أهلكت عادا وثمود اللهم غمه بالبلاء غمه وقمه به طمه وارمه بيوم لا مرد له وبساعة لا انقطاع لها يا قاسم الجبارين wannan addu'a muna yin kan a sharare ne wasu ba mu san su ba mun san akwai wani sunan sunan an ce a ce fulan bin fulan to mun fulan din ma bai da ba bin fulan ba ne kowane ne shi akwai akwai ebele akwai wanda ya sa ebele akwai wanda ebele ya sa to da wanda ya sa da shi da- da shi da wanda ya sa shi da shi wanda wanda kuma su- ya sa su to Allah ya karbi addu'an mu akan su kowane ne shi Allah ya sa Allahumma innahu qad shaharani wa nawwaha bil makan فاصرف عني شره بسقم عاجل يشغله عني اللهم قرب أجله واقطع أثره وعجل ذلك يا رب الساعة الساعة اللهم إن كنت تعلم أنه ظلمني وبغى علي فابتله ببلاء لا تستره وبفقر لا تجبره وبسوء لا تدفعه وسلط عليه من لا يرحمه اللهم قرب أجله واقضى أثره وعجل ذلك يا رب الساعة الساعة بحج محمد وآله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين ربنا وتقبل دعاء بحج محمد وآله